الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 23 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1424 daidai da 24 ga watan april shekara ta 2003 muna karatun littafin kitabu tauhidi allazi huwa haqqullahi ala al-ibadi na imamu da'wa muhammad ibnu abdul wahabi an-najdi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba muna karkashin babu da'wati ila shahadati Allah ilaha illallah babin da ke bayani akan wanda ya fahimci la ilaha illallah ya santa ya gane ma'anarta to kuma sai kira jama'a zuwa ga su ma su zo su shaida cewa lallai fa babu abin bauta da gaskiya sai Allah abin da wannan tarjama take ishara kenan domin a baya ya kawo bayanai dangane da abin da ya shafi wanda ya tantance ya haƙƙaƙe tauhidi zai shiga aljanna a can bayan baya kuma in ba a manta ba ya kawo ainihin wato babi akan falalar tauhidi da kuma cewa tauhidi yana kankar zulmai kowaɗanne iri ne to yanzu sai yake ce maka kira zuwa ga shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ya kawo mana aya alqur'ani kamar yadda ya saba kamar yadda kuma duk malaman mu na salaf haka ainihin suke cewa in aka kulla babi duk wata hayaniya duk wata bankaura duk wata shirme duk wata fahimta duk abin da kake ganin alheri ne ko menene a duniyar nan bai kai alqur'ani ba bai kai hadisi ba don haka sai a fara kawo qur'ani sannan sai a kawo hadisi sa'annan sai a kawo fiqh to an yi wa ilimi ainihin adalci kenan an baiwa Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama haƙƙi ainihin wato bayan da muka gama jin wannan aya wadda take cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين من gamsashen bayani ainihin akan wannan aya sai ka koma kasadin baya sai malam yace an ibn Abbas radiyallahu anhuma daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda da ɗan da uban kenan baki ɗayansu da shi Abdullahi da kuma al-Abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma ba'asa mu'azan ila al-yamani yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aika da ainihin mu'az zuwa ga ainihin kasar Yaman qala lahu sai yace da shi innaka ta'ati qauman min ahli al-kitabi kasar Yaman da kasar Iraq da kasar Masar da Kuwait da duk waɗannan ƙasashen da ke wannan nahiyar a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama mafi yawancinsu kiristoci ne kaɗan daga cikinsu yahudawa ne amma ƙasar iraq har annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya har abubakar ne siddiq ya bar duniya ba su musulunta ba suna ainihin bin addini ne na christianity wasu kuma suna bin judaism shine ainihin wato yahudanci wasu kuma suna bin addini na gargajiya iyaye da kakanni ina fata an gane a zamanin sayyidina umar shine sai mutanen ƙasar iraki suka musulunta to a duniya a da ba a san wata ƙasa kuwait ba domin kuwait da iraki duk ƙasa ɗaya ce it was 1957 kafirai suka zo suka yi splitting ɗinsu suka raba su suka haddasa musu da fitintunu da ainihin makamantan haka allah madaukakin sarki ya kiyaye to ana nan waɗannan irin ƙasashe ƙasashen yaman ƙasashen iraki ƙasashen masar annabi yana aika musu da 'yan aike ƙasar masar dai mun ji tun a kwanaki na ɗan yi mana isharar tarihin kaɗan cewa sa'ad da aka aika da 'yan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da takarda suka taru suka yi shawara su da sarkinsu cewa su kan ba za su musulunta ba amma ba za su yaƙi da wannan mutum ba shi ne aka aiko da annabi da kyauta da gaisuwa da godiya aka ce bayan gaisuwa mun yi farin ciki da kai amma gaskiya mun yanke shawarar ba za mu bi ka ba amma ba za mu faɗa da kai ba aka aiko mishi da bayi yan mata guda biyu da jaki da alfadari da doki da kuma wata dukiya annabi ya karba ya sa wa kyautar da suka yi mishi ainihin albarka jama'a mun gane wannan da kyau ko sallallahu alaihi wa alihi sallama to haka kasar yaman su kuma kiristoci ne a wancan lokacin da yahudawa to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tura sahabi mu'azu kullum muna yin ishara wannan abubuwan na nunin cewa ashe ba a tura jahili wa'azi kisa 'yan jama'atu tabligh da 'yan tarkacen shi'a da yan tarkacen burabanci da duk hayaniya da yan izala gugguɗu diddigar kaya sai mutum ya ce yo ai an ce ballig an ni walau bi aya Wa- ita kanta wa- balligo an ni walau bi aya It- shi kan shi wannan hadisin ba a fahimce shi ba tukuna yo balligo an ni walau bi aya ka je ka samu kakakka a ƙauye mana ka ce tunda ta iya bismillah ko bismillah ba aya bace daga qur'ani to ka ce ita ma ta je ta yi balagi mana ta je ta tashi ta yi wa'azi mana kuna jin ba sai ka tara musulmi dubu goma ba su iya fasara aya ɗaya ba aya ɗaya kuna jin fasara balligo an yi walau da aya kuna jin ba ƙwararren malami ba ne ka je ka ɗauki littafin madariju salikina fi manazili iyaka na abudu wa iyaka na sa'in aya ɗaya ce ya ci mujalladi uku yana fasararta ba ka iya wannan kawai ka ji annabi ya ce balle ko an nuna lau ita shi kanshi hadisin ka fahimce shi tukuna sai kawai ka ga mutum da dan gemin shi da da da da da rawani ya nade kamar alkali ya tashi wai zai yi jawabi yana jan ayar da kyar hadisin yana jan shi da kyar da an taba shi sai ta annabi ya ce ya isar da sako koda da aya annabi kwararrun mutane yake tura mu'azu dan jabal makonnin da suka wuce muka yi karatu muka ji babbar daraja shi cewa a ranar kiyama a dandalin kiyama zai tashi a gaban malamai malamai tarin malamai ga sun za su shiga aljanna ma'azu kuma yana gaba ramyata hajirin yo a lahira ma ya zama sarkin malamai balle a nan duniya to ya cancanci a tura shi wa'azi kenan sa'ad da annabi ya naɗa abubakar siddiq a matsayin amirul hajji da ayoyi suka sauka a bara'a da aka tashi turawa kowane ɗan takife aka samu aka tura cewa kai ina ali ibn abi talibin ka bi su da wannan aya ka je ka karanta musu shi yasa in kana son kai da'awa ko wa'azi ka je kai karatu tukuna amma mutane sun kosa ne sai mutum ya zo da bulugul maram sai ya buɗe can tsakiya sai ya ce a biya mai wannan hadisin wannan saboda yau zai muƙabala a masallaci yau zai jawabi yau zai wa'azin juma'a na can tsakiya yake so a biya mishi mai yiwa kafin sannan akwai hadisin da ya shafa hukuncin wannan bai sani ba sai a zo a yi ta bala'i sai za kuna son malanta ku je ku yi karatu tukuna sannan in za ka nannaɗe kanka da kantun kwai karewa yadi da rawani kenan ko ka je ka nannaɗe amma ba kai karatu ba duk ka cika jikinka da tsumma ka ne wa musulmi asara ne Allah ya kiyaye to shine sai aka tura mu'azu dan jabal to shine ibnu abbas yace yayin da manzon Allah ya tura shi zuwa kasar yaman qala lahu sai manzon Allah yake da shi innaka ta'ati qauman min ahli alkitab kasancewa zaka je wurin mutane ne masu littafi suna da ilimi suna da addini sun yarda da Allah sun yarda da annabawa sai dai an samu kuskure a cikin imaninsu ma'ana ka san ba jahilai zaka je ka samu ba isharar da yake mishi kenan ba bakaken maguzawa bane ba mutane ne waɗanda ba su da basira ba su da labarin komai ba falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ya zama ainihin abu na farko da za ka fara kiransu shine ka nemi da su shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya a bisa cancanta sai Allah abu na farko da za ka fara musu wa'azi ke domin waɗannan mutane ne waɗanda a nan aka samu tangarɗa a wajen shaidawa da la ilaha illallah a nan ne aka fara samun tangarɗa da ahlul kitabi waɗannan sun ce uzairu ibnullahi waɗannan sun ce almasihu ibnullahi to in ka je za ka yi musu wa'azi ka tabbatar da wa'azinka na farko shine la ilaha illallah tukuna shi yasa jama'ar musulmi abin da ya cancanta kenan duk wani zindiki da zai ce a daina wa'azin tauhidi a daina wa'azin aqida a dawo ana wa'azin tsarki jama'a tsarki da sallah ba zai kubutar da kai a lahira ba sai tauhidi ya gyaru duk sallarka duk to ina ma kake da tsarki da ka kana bakin arne ko ba maguji kana zuwa wuta za a ce udkhuluha kai tsaye amma an kaje da kyakkyawan tauhidi tsarki an samu lum'a a wuri kaza an samu tangarda ba a bi a wuri kaza kabli a wuri kaza wuri kaza kayi waye tauhidi duk zai balansin komai tauhidi zai gyara komai mun karanto a baya cewa tauhidi baya barin matsala ko misali zarfi duk mutumin da kaga ya samu tangarda a ranar lahira an tsaya ana awon kayan shi to yana da matsalar wajen tauhidin bai cika ba in tauhidi ya cika ya cika ya cika kana zuwa lahira sai a ce wuce aljanna in ka zama bakin arne ba tauhidi ko miskala zaratin kana zuwa kai ma ba za a bata lokaci ba sai a ce wuce wuta amma ga tauhidin sai aka samu tauhidin ya yi rauni sakamakon raunin shi har ya kai maka kai wasu zunubai waɗanda ba su kai ga shirka ba to shine sai a tsaya awon kayanka a daga nan kuma al'amarin da zai biyo baya biyo baya in Allah ne sai gafarta maka kafin a auna baki daya sai a nuna ma jimillan laifuffukanka a ce amma ga su an yafe maka haka hadisin bukhari da tirmidhi ya faɗi idan an so ai maka azaba sai a fara maka tsintar kwarkwata a sallah kaza akwai sauran ba a ji ba kai ba sallah kaza kabli ta kama ka ba kai ba wata ran ka kalli wata mata da ba taka ba wata ran ka yi ƙarya wata ran ka yi rantsuwa akan kaza wa- duk sai- to wannan fakan gaskiya ba a so a yafe maka ba shine za a bincike ka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to abin da ainihin ibnu abbas ya ce manzon Allah ya ce wa sahabi mu'adh dan jabal kenan wa fi riwayatin a cikin wata riwaya ila an yuwahhidu Allah ka kiraye su su kadaita Allah domin kiristoci ba su yarda Allah ɗaya bane suna da aƙida ta Trinity of God God the Son God the Father God the Holy Ghost ko God the Holy Spirit wannan kafirci ne don haka Allah madaukakin sarki yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa waɗanda suka ce Allah ɗayan alloli uku ne ma'ana Allah Allah Isa Allah Maryam Allah ko kuma Jibrilu Allah ɗayan alloli uku yace waɗannan cikakkun kafirai ne sun kafirce wa Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko to saboda haka sai ainihin a wata riwaya aka ce annabi ce mishi ka kiraye su su kadaita Allah yahudawa ku cewa suke uzairu ibn Allah uzairu dan Allah ne ma'ana Allah yana da ɗaki ne to ka kira su su kaɗaita Allah fa inhum ata'uka in suka yi maka ta'a suka yi maka biyayya lizalika ga cewa ba wanda za a bauta sai Allah fa alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu salloli biyar a kowane yini da kowane dare saboda sallar asuba ana yin ta ainihin da rana in an ce da rana a wurin malaman fikiru shine daga sadda alfijir ya fito har zuwa sa'ad da magariba za ta faɗi to sallar asuba azhar la'asar waɗannan sallolin yini ne sallolin dare daga magariba isha su kuma waɗannan salloli su ne na dare in ka haɗa su sai ka ga ana yin su tsakanin yini kenan da dare domin abin da ake kira dare a cikin shari'ar musulunci shine daga sa'ad da ainihin rana ta faɗi zuwa sa'ad da alfijir zai fito abin da ake nufi da yini shine daga sa'ad da ainihin alfijir ya fito zuwa sa'ad da rana za ta faɗi haka abin yake qur'ani da sunna sai ke cewa fa inhum ata'uka lizalika in suka yi maka ta'a suka yadda da sallah suka yadda farilla ce fa alimhum sai ka sanar da su anna Allah farada alaihim sadaqa Allah ya farlanta musu sadaqa abinda ake nufi da sadaqa anan zakka duk wanda yake da kuɗi duk wanda yake da dukiya duk wanda yake da abin da shari'ar musulunci ta wajabta ai zakka to wannan zakka ta ukhadhu min aghniyaihim za a karba daga wadatattunsu masu wadata faturaddu ala fuqara'ihim sai a mayar da ita ga talakawansu to da waɗannan damirai ne sai wasu malamai suka ce wannan damiri da yake min aghniyaihim daga masu wadatar garinsu ila fuq al faturaddu ala fuqara'ihim a mayar da ita ga talakawansu mutanen garin sai malamai suka ce matukar mutanen gari talakawan gari ba sun wadatu sun azurtu ba to bai halatta a ɗauki zakka a kai ta ainihin wani gari ba saboda haka masu kuɗi kun ji kuma logistically a ilmance a ƙididdigance duk masu kuɗin garin da za su fitar da zakka babu shakka garin nan ba za a samu tantirin matsiyaci da zai rasa cikakken abincin yini da kwana ba in dai masu kuɗin garin za su fitar da zakka saboda a daidai lokacin da wane zai fitar da zakka ya ɗiba an ba wani dubu goma wani dubu talatin wani dubu ashirin wani an kawo awaki guda biyu an bashi wani an kara kuma biyu an bashi a daidai wannan lokacin kuma ana cika wata ɗaya ko mako biyu ko makamantan haka lokacin kuma wani shi kuma lokacin zakka shi ta yi a daidai wannan lokacin wani ya girbi a daidai wannan lokacin wani zai kaza sai ku ga a cikin shekarar gaba ɗaya talakawa kowane lokaci suna cikin ana wadata su amma a fitar da zakar naira dubu goma a sa matan anguwa duk su fito su yi layi a ne musu kwandala biyu kwandala biyu Allah ya karba amma ban san malamin fiqhin da zai iya kare ka a wannan danyen aikin ba kwandala biyu ana raba matan mutane suna fitowa suna wawa su shine sai ainihin malam yake cewa fa inhum ata'uka lizalika idan har suka yi maka ta'a akan haka fa iyyaka wa kara'ima amwalihim to ahir ka guji manya-manyan dukiyarsu alkara'im abin da ake nufi jam'i ne na karima ai dukiyar da ke tsaula ido idan ka zo karɓar zakka kar ka samu wani ainihin binjime man bijimi ko wata hamshakiyar saniya ko wani ƙosasshen raƙumi sai ka ɗauka ka ci kai mai tattara zakka shi za ka ɗauka haka shi kuma mai bayar da zakka kai ya samu wani matin biri wani shegen abin da mai suke cewa ne banzan garke wani gashi nan yana gudawa duk tamutsatsi yana yana mashako ba irin shi a'a sai ka bada tsaka tsaki kai ba kai wa Allah rowa ba kai kuma mai karɓar zakka bai zalunce ka ba to annabi ya ce in dai har masu dukiya suka ɗauka suka baka abin da ya cancanta kai sa'i kai limami kai mai tattara zakka ko hukumar zakka to ahir ku da ainihin manya-manyan dukiya su kakku zalunce su ku ɗauko wadda take tsona ido Allahumma sai in shi ne ainihin ba da zakar shi ga dama ya ba da irin wannan wannan nassin sunna ya halatta saboda hadisi sahihi wanda ya zo a cikin musnadul imami ahmad da sunan abi dawuda wata ran wani sa'i ya je karɓo zakka da annabi ya tura shi sai shi ne ba da zakkar sai ya kawo bijimi sai ya bayar shi ne karɓar ya ce wannan bijimi ya fi ƙarfin shekarun da aka ce in karɓa don haka ba ni karɓe sai suka riginginto suka ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka Allah yake fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sai da Allah ya rantsa yace duk baki ɗaya mutane ba su da imani matukar ba su kawo hukunci gare ka ba ko sun kawo hukunci gare ka matukar kawo musu hukuncin nan ba su sallama ba ko suna jin kaikayi a zuciya ba su da imani saboda haka nan da nan annabi ya hukunta cewa a aka karba ai ya bada abin da ya wajaba a kan shi kuma ya yi ƙari a bisa son zuciyar shi to ya halatta haka yanzu in ka bi ni bashin naira ɗari ran da na zo baka naira ɗari in na ka naira ɗari na baka in kuma na kawo ta dubu ɗaya na ce rike wannan a wannan fa mai ce a na baka ne sai ka karba halal malak amma da cewa sharaɗi ne ran da baka kawo fa baka ɗan kawo da wani abu to wannan haramun ne da a ce duk sanda aka yi jinkiri za a ainihin ƙara wani abu wannan abin riba ne amma daɗin zuciya ne ganin an kyautata maka sai kai ma ka ce bari ka kyautata to ainihin babu laifi akan wannan jama'a mun gane wannan da kyau ko sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fa innahum ata'uka lidhalika to me yasa aka ware fuqara'u kawai gashi kuma nassin qur'ani cikin suratul tauba ya nuna bangarori takwas ake raba zakka abin da ya sa kowane zamani daga cikin zamunna a kowane gari daga cikin garurukan da ake fitar da zakka daga cikin nau'i takwas dinnan su ne ahawaj su ne mafiya bukata talakawa su ne mafiya bukata daga cikin nau'ukan takwas dinnan saboda haka kullum ake so a kula da haƙƙin ainihin talakawa a mutunta talakawa amma ba ku ƙi fitar da zakka ba sai lokacin takara ya zo ku yi ta ɗibo sababbin kuɗi kuna rabawa talakawa kuna firgita su ana siyan ƙuri'unsu in wannan billahi lazi yaudara ce kuma babu inda za ku kai sai dai ku kai ƙasa insha Allah fa inhum ata'uka lidhalika idan suka yi maka ba'a akan haka fa iyyaka wa kara'ima amwalihim to lallai sai ka guji dukiyar su manya manya wadda take tsona ido din nan wattaki da'watal mazlumi kai taka tsantsan ka guji addu'ar wanda aka zalunta wannan nassi ne karara zahiri mutulaki ba muqayyadi ba al-mazlum kafiri ne ko musulmi duk wanda ka zalunta ko kafiri ne yace Allah ya isa Allah ya isa addu'a ce abin da yake cewa Allah ya isar mini ni ban isa ba amma Allah ya isar min ya wakilce ni ya kwatan min wallahi ko kafiri ne maka wannan addu'ar ka tsaya a yi sulhu amma ai Allah ya isa ka juya kujera ka buga teburi ka ce wa an yi tafi dubu a nan ba ta kama mu ba wallahi za ta kama ku kai hakuri ka je kabari tukuna za ka ganta fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab ita addu'ar wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakaninta da Allah kai tsaye take wucewa ba abin da ke tare ta kana zalunta wani ya ce Allah ya isa nan take take tafiya akhrajahu al-imam al-bukhari da muslim su suka ainihin fitar da wannan hadisi walahuma an sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu har wa bukhari da muslim sun ruwaito dai wannan hadisi daga ainihin sahal wato sun ruwaito wani hadisin daga sahalu dan sa'ad as-sa'idi wani sahabi ne wato mai wasunna tsintar kwarkwata ɗaya bayan ɗaya yake bin sunna ba abin da ya shafe shi da matsalar ku hayaniyar ku bankaura haka zo me annabi ya ce shine ya dame shi dan haka wata ran aka zo ana hayaniya mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me aka yi mimbarin wata ma'ana bishiyar darbejiya ce ko kargo ko da me aka yi aka zo yace duk duniya ne kadai na rage da na sani ma'ana muna da yawa da muka sani amma duk sun mutu ne kadai na rage yace wallahi da ainihin bishiyar goruba goruban ma daga ina aka je aka sassaƙo wannan bishiya yace min awalil madina daga gabashin madina anguwar su mu'azu anguwar banu amr bin ay abin nan can aka je aka aka aka haƙo wannan goruba menene ya faru yace ai annabi sallallahu alaihi wasallama yana hawa wani kututturen ice ne na dabino yana hudu ba rannan sai wata mata ta zo ta ce ya manzon Allah ina da bawa ƙwararren kafinta ne ya iya ko in sa ya maka mimbari da zaka rinka hawa wannan ita ya huta manzo Allah yace insha Allah ina bukata kwana biyu ya ga shiru sai ya aika yaya alkawari kuma tace ana nan ana ai ana yin special ne kenan nabi'in madina kenan wannan ba japan ba kasar bakar arna ana nan da nan aka yi mimbari ranar juma'a aka zo aka aje shi yana da matakala uku annabi ya zo ya hau mimbari yana hutuba sai aka ji wancan kututturen da dino da aka aje gefe guda yana nishi yana kuka ma'ana yau ya shiga uku manzon Allah bai haushi yayin musulmi jawabi ba sai da manzon Allah ya je ɗauko shi ya rungume shi ya yi mishi shashshaka ya mishi ainihin wato ya dingina shi kamar yadda uwa take jinjina ɗanta sannan ya yi shiru wannan mai kenan mu'jiza kenan ai wannan ta fi karfin karama ina in ka ji ana karama waliyai kenan annabawa mu'jiza ake cewa mun gane wannan da kyau ko Allah kuma sai a ce kudra Allah iko annabawa mu'jiza gagara don gagararru waliyai fa sai a ce karama Allah ya karrama su Allah ya girmama su jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka sai ainihin yake wannan ainihin bishiyar kafintan ya je can bayan madina ne can gabashin madina aka sassaƙo bishiyar goruba ma'ana yanzu har mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sahabbai suka san wanne irin ice ne a satale aka je aka haƙo shi a delta state ne aka je a wari ne aka je a port harcourt aka je a kaba aka je a abanan awalin madina sai da suka bincika suka gano wannan sahabbai ya annabi yake aje kafa shi in zai sallah ya annabi yake sa hannun shi ina yatsun shi suke in yana tsaye idan shi na ina in yana sujuda idan shi na ina duk sai da sahabbai suka je suka iya wannan yasa wanda bai je ya koyi sunna ba ya bata lokacin shi Allah ya kiyaye saboda haka sai yake cewa daga sahabi sahalu dan sa'ad as-sa'idi dan kabilar banu sa'ida ne shi ma kabilar sa abu abu sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yawm khaybara ranar da aka je yakin khaibara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to khaibara ai ba rana ɗaya aka yi yakin ba khaibara an yi wata an yi kwana da kwanaki fiye da kwanaki arba'in ana yakin ai yahuda ne a je a tsaya a bayan gari a shige su a sake ma'ana a wani yini daga cikin yin nan ko wunin nukan da aka shiga khaibara khaibara kasar yahudawa ce umrul qais yake cewa ka jannati yasriba au ka jannati khaibara ka jannati khaibara au ka jannati yasriba yasrib madina khaibara to gari ne bayan ainihin madina yahudawa ne waɗanda saboda kwaɗayi da fatan alheri za a haifi annabi a wani gari mai yawan dabinai sai suka je suka kafa gari kusa da madina suka cika garin da yawan dabinai har yawan shaharar dabinan khaibara ta fita madina suna fatan allah ya sa wannan annabi a cikin su zai tashi allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalatahu sai allah ya aiko da muhammadu dan abdullahi balarabe hashimiyin dangi ba wai ainihin wato ba yahude ba to daga nan ne sai hasada ta motsa mun kawo labaran da yadda aka a wasu karatutuka a baya to a sa'ad da aka ji yakin karbara annabi ya ce la u'tiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yace in Allah ya kai mu gobe zan bayar da tuta yushehu Usman ma ba yana bada tuta ba ya ba wa na tuta ya ba wa na tuta ya ba wa na tuta har abin ya zama tarihi in an zuwa ƙasa hausa ko garurukan fulani ana alfahari sai a ce nan garin akwai tuta shehu haka ne ko ba haka ba haka ne to manzo Allah ma yana bada tuta sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa akwai tuta a musulunci ba a hana ba in kana da gida kai zungureriyar tuta ka sa la ilaha illallah muhammadur rasulullah gaskiya ne tutan musulunci ke jama'a mun gane wannan da kyau ko to manzo Allah yace zan bayar da tuta gobe in Allah ya so ga wani mutum wanda shi mutumin yana ƙaunar Allah da manzon Allah sannan Allah da manzon Allah suna ƙaunar shi wannan jimlar ta ƙarshe ita tafi bayyana karamar mutumin da an ce shi mutumin yana ƙaunar Allah da manzon Allah an yi shiru karamar bata cika ba an babu rabi amma bayan yana ƙaunar kuma Allah da manzon Allah ma suna ƙaunar shi yaftahu Allahu ala yadayhi kuma in ya zama kwamandan yaƙi Allah zai ba da nasara a bisa hannun shi zai yi nasara fabatan nasu ya dukuna lailatahum mutane suka kwana a wannan daren suna ta ainihin wato tunani Allah ya sani ne Allah ya sa to kowa ne ne shine wato asalin ya duku na shine a kutsa nan a shiga nan a ce ana tsammanin wane ne kai ina ganin ma dai fanni ne ana anya amma wani to haka mutane suka kwana ana ta canke ana ta lalube ayyuhum yu'taha cewa cikin su wa za a ba falamma asbahu anan ne sayyidina umar in ta duba riyadus salihin riwaya tana cikin bukhari sayyidina umar yace tun da yake bai taba kwadayin shugabanci ba sai wannan rana bai taba kwadayin mukami ba sai wannan rana saboda wancan digiri da annabi ya faɗi a farko wannan mutumin yana kaunar Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suna kaunar shi yace dan haka ne kwadayin ina ma a bani yace a ran nan nayi kwadayin in samu wannan darajar falamma asbahu da jama'a suka waye gari gadau ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi jijjifi suka yi sammako ga annabi sallallahu alaihi wasallam ala haddi qaulihi ta'ala wa idh gadawta min ahlika min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali ay gadau gada imru qais yace wa qad abtadi wa tayru fi wuknatiha wa ma'un nada yajri ala kulli miznabin wa qad abtadi wa tayra ay wawul halni wattaira fi wuknatiha yace nakan yi sammako a lokacin da tsuntsaye suna cikin shekarsu wa ma'un nada ruwa na raba raba tana diga ya jiri ala kulli miznabin tana diga daga dukkan indararo ma'ana imrul qais dan tauri ne da damara yake kwana yadda da gari ya waye ba sai ya tsaya shirya damara ba haka yake cewa ya ghittu ghatit bakri shudda khinaquhu liyaqtulani wal mar'u laysa biqattali أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي يتي تقني جب wai abokin faɗata yana gurnani gurnani irin na bijimin raƙumi wai ni zai yi barazana don ya kashe ni yace haba a yaqtuluni wal mashrafi mubaji'i ni da nake cikakken ƙaura a ce da nake kwana da ɗamara ɗamara ƙirar mashrafiyu ma'ana sun kai matuƙa a wajen haɗa kayan farauta kamar ka ce kura ma'ana an kai matuƙa daga nan garin ake shirye mini ɗamarata wa masnunatun gani da kibiyoyi zurkun masu tsini masu kaifi ka an yabi a gawali kamar haƙoran fatalwa yawa zai iya gani to imrul qais ya ce haka ya kwana da ɗamara in gari ya waye kuma ya buga sammako a lokacin tsuntsaye ma ba su fito ba saboda sammako to kalmar gada shine sammako jijjiti fita da wuri kafin kowa ya fita ka riga shi gashi nan cikin hadisi yace kullun nasi ya gudu mutane suna jijjiti suna sammako shine ainihin a ko sai kulluhum yarju an yi ubaha kowa yana kwadayi yana fatar a bashi wannan tuta faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aina ali ibn abi talib ina ali dan abi talib gadanga kusar yaki ali haidara eh haka bahaushe yake cewa haidar haidar haka kodin malaman tarihi sun yi mishi kirari da haidar shine wanda in aka buga ba ya sake yiwa a sake buga ka kwankwaba kanka ka dutse ka ga ka sake yin na biyu to ali kenan shine haidar ma'ana da abin da in ka nausa ba za ka sake iya nausa ba amma yanzu in ka doki bulan-bulan za ka iya sake dukan shi in ka doki kwallo za ka iya sake dukanta in ka doki cikin wani za ka iya sake duka ko to amma ka dunkula hannunka ka naushi marmara za ka sake na biyu to ali kenan haidara ali ga danga kusan yaƙi baban hassan da husaini fakila da ainihin manzo Allah ya ce ina ali dan abi talib sai aka ce da shi huwa yashtaki ai ko ainaihi ainihin wato yana kukan idanuwan shi huwa yashtaki ainihi ainihi ai maf'ulu bihi ne ai yana kukan idanuwan shi ciwo idan shi yana kukan cewa idanuwa ne mishi ciwo fa arsalu ilaihi sai nan da nan sahabbai suka aika mishi cewa fa utiya bihi a zo da shi da aka je aka zo da shi fa basaqa fi ainihi sai annabi ya tofi a idanuwan shi wannan ruqya kenan wane yana fama da ciwon ido wane yana dindimi sai a karatu na alkur'ani ko addu'o'i na sunna sai a tofa mishi ya da alahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a fabari'a sai ya warke ka allam yakun bihi waj'un kamar idan bai taba mai ciwo ba kamar tunda ali yake ma bai taba matsalar rashin lafiya ba fa aqahu rayata sai annabi ya bashi wannan tuta fa qala fuz ala rislika ya ce wuce nan take nan take ba sai ka je gida ka kinsa ba ba sai ka aika da kuɗin magi ba ba sai ka shi nan take daga baka tutan nan ka wuce kawai hatta tanzila bisa hatihim har sai ka sauka a tsakiyar su kafirai fa in summa du'uhum ila al-islam in ka sauka tsakar garin kafirai ka fara kiransu zuwa ga addinin musulunci wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi sai ka ainihin wato ba su labarin haƙoƙin Allah maɗaukacin sarki waɗanda Allah ya wajabta musu ainihin fihi a cikin addinin musulunci fa wallahi manzon Allah yace na rantse da Allah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyarka khairun laka min humurin na'ami ya fi maka alheri fiye da ka samu jajayen raƙuma saboda jan raƙumi shine abu mafi daraja da yake tsola idan balarabe naka cewa ne yana da jajayen raƙuma ma'ana misalin ya kai matuƙa wajen nuna ya mallaki abin da yake jan hankalin kowa irin yanzu a ce yana da haɗaɗɗun gidaje yana da motoci damfara damfara yana da salula yana da banki yana da kaza irin abubuwan zamani da 'yan zamani suke kwatance da shi shine sai annabi ya kwatance da abin da ɗan wancan zamanin yake tsone musu ido saboda in aka ce balarabe yana da jajiyar raƙuma ma'ana sai san da ya ga dama zai fito kenan ya kai matuƙa to sai malam zai mana ainihin tafsiri na gharibul hadith kalmar ya duku na din nan ayya hodona wato sahabbai suka kwana suna kukkutsawa su ce wani ne su ce ina ganin ni ne da makamantansu to waɗannan su ne ainihin hadisai guda biyu da malam ya kawo mana a cikin wannan ainihin babi bayan da ya kawo aya ta alkur'ani wadda ke tabbatar da cewa lallai a kira mutane a bisa basira a yi baran-baran da shirka a tabbatar da ainihin tauhidi jama'a mun gane wannan da kyau ko waɗannan hadisai guda biyu da ayar nan da muka ji kafin mu kai ga karanta masailu da malam zai kawo kamar yadda muke yi kullum bari mu tsurkuto kaɗan daga abin da malam abdulrahman dan hasan mai littafin fathul majidi ya faɗi a inda yake cewa da ainihin ya ce ɗin nan ud'uhum إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قلت نيما لن عبد الرحمن بن حسن للتافي سنتي لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط duka malaman fikihu ai sun yadda cewa sallah tana da sharuɗa azumi na da sharuɗa sharuɗan nan a ce sharaɗi na wajabci sharaɗi na inganci me malaman fiqh suke faɗi game me suke nufi ma'ana duk sanda aka ce sallah tana da sharuɗa na wajabci to kafin ta zama wajibi a kanka na ɗaya sai ka zama musulmi na biyu sai ka zama ainihin ka balaga misali yanzu waɗannan sai a kira su sharuɗa me sharaɗi to shine abin da ya zama dole ka tabbatar da shi kafin abin da za ka aikata a ce ya ingantu ya yiwu kuma in aka ce sharaɗi asalin kalmar sharaɗi a larabci ma'anarta alama shi nan wa qad jaa ashratuha ai wa qad jaa alamatuha duk sanda ka ga mutum yana alwala alwala sharaɗi ce game da ainihin sallah alama ce ta zai ne zai sallah to sai aka ce yanzu sharuɗa misali na wajabci kafin sallah ta hau kanka sai an samu irin waɗannan sharuɗa a same ka musulmi sannan balagagge sannan sharaɗi na inganci a nan ne za ka gane bambancin abin da malaman fikin suke nufi yanzu sun kawo sharaɗin wajabci an ce balaga amma sharaɗin inganci fa ba a saka balaga domin yaro ƙaramin iya sallah ta inganta to aka ce sharaɗin inganci sai a ce tsarki fuskantar alƙibla ma'ana kafin ka fara sallar ta inganta bayan kana musulmi balagagge sai kuma ainihin kana da tsarki inda ba ka yi ta da gangan ba ka da ainihin tsarki to da wannan sallah ainihin mata yi ba malam abdurrahman na so ce kai kafiri ne mai ahalari ko da shi ne usman ya ci gyaran shi yake amma wannan magana ko a malikiya ba a taɓa jin wanda ya faɗe ta ba jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shigar da mu to a takaice kafin la ilaha illallah ta amfanar da kai ta tabbata a ma'anar da ake so sai ta cika wasu sharuɗa guda bakwai jama'a sai kowa ya saurara domin irin waɗannan abubuwan ne irin waɗancan zindiƙai daga cikin ainihin shugunan nan da suke faɗa da kitabu tauhidi suke cewa to a ina ne aka ce wani sharaɗi to ga inda aka faɗi kuma ka tsaya ka ji sharuɗan ne ya saba ma qur'ani da hadisi cewa yayi la tanfa'u qa'iluha qa'ilaha illa bijtima'iha waɗannan sharuɗa idan har mutum bai haɗa su ba to ko ya faɗi la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba tun daga duniya har kiyama ahaduha ɗaya daga cikin sharuɗa na ɗaya al'ilmu sai mutum ya san abin da yake faɗi yanzu dan Allah mutum ya zo kawai ya ce la ilaha illallah sai a tambaye shi da yarensu me ka faɗa sai ce "Ah, ya ce la ilaha illallah to me kana da ilimi akan ta me kake nufi me take ɗauke da shi me manufar faɗi sai ce shi ma bai sani ba la ilaha illallah dai kawai ya ga wasu suna tsalle suna faɗa shi ma ya faɗa to yanzu ba shi da ilimi almunafi lil jahali wanda wannan ilimin shi ke kore mishi jahilcin ma'anarta wanda matukar ya samu ilimi to jahilcin ya kau in bai samu ilimin ba fa to ya jahilce ta to tunda ya jahilce ta ba za ta amfanar da shi ba kun gane wannan da kyau jama'a asani sharadi na biyu al yaqinu dole ne ya zama ya sakankance ya saki jiki ya samu tabbas tun daga zuci almunafi shakki wanda wannan yaqini yana kora shakka idan mutum ya faɗi la ilaha illallah yana yi yana tambaba yana yi yana tantama yana yana shakka yana cewa to abin da duk tsammani da muke yi cewa muna ganin yiwuwa ya zama Allah ne cancanta abauta shi kadai bai da abokin tarayya to wannan mutumin har yanzu arne ne domin ba shi da yaƙini akan la ilaha illallah yana da shakka mutumin da zai faɗi la ilaha illallah yau juma'a mu ganshi a masallacin juma'a gobe mu ganshi a church ranar asabar ko lahadi babu shakka wannan mutumin ba shi da yaƙini a cikin la ilaha illallah yana da shakka to don haka har yanzu kafiri ne domin shi tauhidi ko dai ka sallama mishi duka kana raba kafa sai ce baya son bangaren da ka bashi shi ya haƙura ya barwa kafirci haka nassin hadisi cikin sahihu muslim ya yi ishara da annabi yake cewa Allah ya ce mutumin duk da ya bauta min ya haɗa ni ni da wani na to ya je ya tattara bautar ya barwa wancan ni ba ni son nawa bangaren Allah ya fi ƙarfin a haɗa shi da wani in dai za ka haɗa Allah da wani to tun farko shi Allah ya haƙura amma za ku haɗu ranar kiyama je ka ka bauta wancan gaba ɗaya الثالث شرعي نأكو القبول sai mutum ya karba abin da la ilaha illallah take nufi ya zan ya yi kyakkyawan karbe ba ya zan yana da raba kafa ba akwai bambanci tsakanin wannan da shakka ma'ana duk abin da la ilaha illallah ta hukunta maka sai ka karba sakamakon haka la ilaha illallah sai ta hukunta maka wanda duk bai faɗe ta ba aka je ya kashi ya ki faɗatta ya tayan ma zai faɗa da ita to ko babanka ne jinin shi ya halatta ko yayanka mai jinin shi ya halatta daga haka aka samu mutane irin su ainihin abu ubai da ibn jarrah suka kashe iyayensu me yasa saboda sun karba abin da take cewa gaba daya jama'a mun gane to wannan karban almunafi min raddi yana kore raddi cewa zaka karbe ta a yau amma kana ganin nan da shekara kaza zaka bari to ba a yadda ba ka karbi la ilaha illallah yanzu da nufin cewa ake shikenan bari ka gama makaranta dama dan makarantar ta musulmi ce sun ce sai musulmi kaza kaza bari ka karba da nufin cewa nan gaba za ka bari to tun a yanzu la ilaha illallah ka ba ta da ma'ana ba ta da amfani duk aikin banza kake har yanzu kana nan a kafiri domin har yanzu baka karbe ta karbar da yake korewar ture ta ba ka karbe ta karbe ne wanda da shirin za ka ture ta nan gaba to har yanzu kana nan a bakin arne الرابع شرعي نهدو الانقياد المنافي للترك mutum ya jawo ga la ilaha illallah jawuwar da ba gashi ake ba ta fargafa mishi wuya tana jan shi amma yana tahowa ba tare da jayayya ba wadda irin wannan jayuwar tana ainihin kore bari ba za ka ja da baya ba ka turje sai an fusgo ka to irin wannan ainihin wato jawuwar ake so alhamis na biyar daga cikin sharuɗan al'ikhlasu ya zan mutum yana da tsabar tsarkin zuciya a sadda yake faɗinta almunafi shirki wanda sanda yake faɗi babu shirka babu riya ba sum'a yana faɗin la ilaha illallah ne tsabar bakin shi haka yake faɗi to haka zuciyar shi ma ta ƙudurce babu ainihin shirka ko misƙala zarracin tare da shi amma yana faɗin la ilaha illallah idan matsala ta same shi je durƙusa gaban kabarin sayyidiwa ne ko shehiwa ne ko kuɗi biwa ne ko gaifiwa ne ko waliyuwa ne yana neman bukata a sa'ad da yake faɗin ta shi mushriki ne saboda wannan aiki da yake na shirka don haka ba za ta amfanar da shi ba domin yana bauta wa Allah da la ilaha illallah amma kuma ghairu mukhlisin lillahi din bai tsarkake addinin gaba ɗaya ga Allah ba don da ya tsarkake addinin gaba ɗaya ga Allah in bai da ɗa sai ya ɗaga hannu ya roƙi Allah in bai da jali sai ya ɗaga hannu ya roƙi Allah duk mas'alar da ta zama Allah kaɗai yake iya warware maka ita sai ka je ka ɗaga hannu sai ka roƙi Allah maɗaukacin sarki to in aka samu wannan an samu tsabar ikhlasi babu shirka amma matukar akwai shirka ko sofani ce a cikin zuciyarka in ka faɗi la ilaha illallah ta rugurguje mu gane wannan jama'a mu fahimci wannan da kyau duk yadda ka bar gutsuran kashi ko dan yaya ka sa wandon ka ka tawo masallaci kana sane da shi kai sallah haka da ka da sallah na ce a haba ai dan kadan ne haka dan kadan ne asadis sharadi na shida asudqu ya zan mutum san da yake faɗi da gaske yake yi ba wai an tare shi bane ya ga zai ci duka kawai ya faɗi la ilaha illallah almunafi lil kadhibi wadda irin wannan gaskatawar ta la ilaha illallah idan mutum ya yi ta tana kore karyatawa ba zai iya dawowa ya karyata ta ba da wannan ne aka ce in dai mutum ya shiga addinin musulunci to yana la ilaha illallah amma ya zo ya karyata ya kafirce ya rida to kawai a kashe shi me yasa saboda abin da ya tabbatar ya sakankance gaskiya ne ya zo kuma ya karyata to karyatawar ma karya ce to maganin wannan a kashe shi kawai shi yasa bukhari ya rawaito hadisi sanda aka shiga makka za a yaƙe ta annabi yake duk wanda ya shiga ka'aba ku kyale shi duk wanda ya shiga gidan dattijo abu sufyan ku kyale shi sai aka zo aka cewa annabi ibnu khatlin mu'allaqun bi astar al-ka'aba ga ibnu khatlin fa ya makalkale wa labulan ka'aba yana neman agaji saboda ya ci albarkacin ka'aba manzo Allah yake ko ciki ya shiga ku jawo shi ku kashe shi me yasa musulmi ne da sai ya rudda ya dawo makka yanzu an ce a kashe shi ne ba don keta waccan dokar ba sai don zartar mai da hukuncin rida wanda dama ana bin shi bashi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki shi yadda mu
yake malam yake asabi'u shar'i ainihin na bakwai almahabbatu almahabbatu soyayya yazan kana son Allah kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam almunafiyatu liddiha wadda take kore akasinta kishiyarta tsayayya yanzu sa'ad da kake faɗi kalmar kana jin daɗi kana cewa ka shaida da cewa ba wanda ya cancanta a bautawa sai wani wanda kake so soyayyar da ita Allah yake cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah masu imani suna tsananin soyayya ga Allah kana tsananin son Allah kana tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya zan a sa'ad da kake faɗi kana ƙin shi yasa mun kawo tarihi takaitacce na Abu Jahal sa'ad da Ibn Mas'ud ya zai karasa shi ya mutu yake mishi ya je ya faɗi la ilaha illallah zai je ya ga annabi cewa ya cika da kalmar shahada sai yake ai a yanzu ba wanda na fi da ki duk duniya fiye da shi to kaga a lokacin nan ko da ya faɗi la ilaha illallah sai an kashe shi kuma kuna fahimta da kyau ko to shi yasa sai mutanen maka ba sa da su faɗa ko da don su faɗa don itifani mutum ya faɗa don itifani a'a kana tsare gida kashe su yake an shi duka da alihatal arab dan gumakan laraba duka ka kyale ne yanzu ba kwaya ɗaya ba duka ya tattara amma ya ce la ilaha illallah a ko da su da baka ko da kuskure domin ne su san fararen larabawa ne su san me take nufi su kuma ƙarya ko yaudara abin aibi ce don haka ba za su iya faɗi su yi yaudara daga baya ko su ƙarya amma ba za su iya yi ba don haka annabi abin da kawun shi abu talib ya gaya mai ya ce wallahi ko ba don Allah ba ba zan iya faɗi don in sanya maka ido amma in na faɗa mana abin kunya domin na faɗa amma aiki na ya ƙaryata yake don Allah kai haƙuri ka yafe mu yana so ya faranta annabi da annabi ya rungume shi haka yana ya am ya battana qul la ilaha illallah kace ba wanda ake bauta a duniya a bisa cancanta sai Allah wannan kalmar kwaya ɗaya in ka faɗa zan shiga in fita ranar kiyama ka samu fita sai ce annabi kai hakuri wallahi kana da girma aurina kana da mutunci kuma wallahi zan iya faɗin kalman nan ko ba don musulunta ba ko ba don Allah ba don in sanyaya maka rai yake sai dai kuma in na faɗa na ya ƙarya domin ban yadda ba don haka ba zan iya faɗi ba to wannan irin fahimtar haka ake so kai wala ilaha illallah to sai ka dawo ka yadda da ita to ka gyaru kenan sai da ka fahimci in fa aka faɗi wannan to duk duniya an rugurguza kowa an ce sai Allah kawai kuma ba za a barta ba kuma ba a faɗinta da yaudara ba a faɗinta da ƙarya ba a faɗinta da wata manufa sai shi Allah kaɗai to shi kuma ya ga gaskiya saboda Allah faɗin wannan kalmar to ya lahinta kai aiki da ita shi kuma bai shirya ba tun daga zuci to gaskiya bakin shi ba zai faɗi ba don haka sai ya mutu yana cewa zai mutu ne a bisa addinin kakannin shi da iyayen shi ta ainihin abdulmuttalib yana mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai malam yace wa fihi dalilun ala anna at-tauhid alladhi huwa ikhlasu al-ibadati lillahi wahdahu la sharika la wa tarku ibadati ma siwahu huwa awwal wajibi a ƙarƙashin wannan babin muna fahimtar cewa tauhidi wanda ake nufin a tsarkake ibada ga Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya a bar bauta wa wani abu wanda ba shi ba shine awwal wajibi shine wajibi na farko wannan Abdurrahman na haka ya faɗi ne al akhbari yace awwal ma yajibu ala al mukallaf tashihu imani saboda ya san kai da kazo zaka karanta ahlari ada ba ma guje bane musulmi ne amma ka sha doke doken masu bid'a masu shirka shehunnai waliyan ƙarya aljanu bokaye to sai ce to yanzu ka inganta imaninka shi ne wajibi na farko to tauhidi jama'a shi ne wajibi na farko shi yasa in aka zo sauran darussa in ba ana magana alqur'ani hadisi fiqh ba ana maganar darasin da za a aza mutum akan manufa manufa to tauhidi ake fara gabatarwa ba za ka zo da tarihin sahabbai kana so ka cusa wa 'ya'ya son sahabbai ba ba kai musu tauhidi ba sai ka fara cusa musu son Allah bauta wa Allah son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai a zo ai tarihin sahabbai da ahlul baiti da duk wani waliyi na gaskiya saboda haka jama'a ku gane wannan to tauhidi yana da matukar muhimmanci ku je ku binciki makarantun ku wani irin tauhidi ake karantarwa domin abin takaici makarantun ahalin sunna yan kungiyar izala ana karantar da littafai na asha'ira billahi lazi wannan mugun ta'aji ne wanda yake a tarihi ba a taba samun ahalin sunna masu cewa suna bin manhaji na malaman farko ba a taɓa samun sun sun wannan kato ɗarar ba domin duk mutanen da suke bin manhaji na malaman farko suka ce za su bi sunna to ba ruwansu da littafan asha'ira
amma idan ake bigin nan ibrahim al-nakani wato jaharatu tauhidi da ce irin waɗannan ya za a karantar a haya islamic me yasa wai saboda wannan shine syllabus to wannan syllabus haramun ne a shi shi yasa malaman kungiya a ji tsoron Allah a canza kuma ku sanya wa mutane kitabu tauhidi ko muqarrarut tauhidi ko ku samo littafin ainihin tajridut tauhidi ko kuma wani littafi wanda ya cancanta kamar al-aqidatu tahawiyya ko al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a ta mala Abubakar Mahmudu gumin littafan tauhidi waɗanda ba na maguzanci ba ba na maguzawa ba amma waɗannan littafai su jawharatu tauhidi su Ibrahim al-Laqqani din nan su iba'atu dijinna su hayatul islam billahi allazi yanda duk ya san ya taba karantar da hayatul islam yana ma zai istighfari yanzu yanzu nan domin ya aikata katobara muguwar katobara jama'a domin hayatul islam littafai ne na asha'ira za a zo a kawo maka hayaniya a kawo maka bankaura sai kuma a zo ana neman yadda za a kare hayaniyan nan da ayoyin alkur'ani madadin in an ce Allah shi ne al'awwalu ya ce wa dalilu ala zalika qawluhu ta'ala huwa al-awwalu wal akhir ko ba an ka dalilu ba an huta amma sai a ce Allah al-wujud ne wa dalilu ala zalika huwa qawluhu ta'ala al-awwalu huwa al-awwalu wannan ƙarya take mai hayatul islam ma take islam ta rubuta dan ne a cikin jama'a wanda ke rubuta aqidar lahira yasa ku daina karanta a ƴaƴan
yasa an aka ce za a yi sunna jama'a mutanen Ghana ahlus sunna da suka ce za su yi sunna ku je ku bincika ku gani tafiya suka yi Saudi Arabia a shekaru arba'in talatin hamsin suka je suka san sunna tukuna sannan suka zo suka fara da awar sunna amma mu malam al'amarin kaje kana ji cikin kasusuwan da ake da awar sunna shekaru ashirin ashirin da biyar da suka wuce sai ka ji ayoyi ma Allah ne ya amma abubuwan duk su ne da ban kauna saboda ne saboda ba a da ƙwararrun malamai to da awar sunna tana buƙatar sai an samu ƙwararrun malamai akan sunna su san sunna wannan shi wannan wannan rashin cika wannan sharaɗin da cancantar shi ya haddasar da su suna tsakanin yan ƙungiyar a yanzu da waɗanda suke karantar da sunna waɗanda ba a ƙungiyar suke ba me yasa saboda su waɗancan nan aje wa'azin baki ɗaya nan aje wa'azin jiha nan aje kaza madadin a raba biyu wasu su tafi wa'azin baki ɗaya wasu tafi koyo karatun baki ɗaya to duk sai aka tafi abin baki daya sai aka dawo kuma wasu suna nan sun yi karatu in suka ce kaza sunna ne kaza bid'a ne sai ka ji kamar kuma ana soke abubuwan da kai ka tabbatar ana rugurguza abubuwan da ainihin wato ka koyar ana ainihin ka abubuwan da kai baka sani ba kuma kai kana ganin tun da ka hau duro ka hau katako gidan sama tsani wajen mutum dubu sun yi maka kabbara kana ganin duk duniya fa ana jiran taron lahira ma kai irin wannan jawabin ne to saboda haka sai a samu matsala sai za ku je ku yi karatu jama'a ku je ku yi karatu ku karanta sai sahih bukhari kitabul ilmi sai imam sayyidina umar abin da yake yace ku yi karatu kabla an tasudu Nisan karatu kafin ku zama shugabanni kai ne sayyidi kaza kai ne manajan malamai kai ne dan kwamitin malamai kai ne mai fatawa baki daya kai ne mai raba gaddama malamai ka yi karatun tukuna ya kamata a yi karatun tukuna jama'a shi yake wani haza kana awwala ma da'at ilayhi ar-rusul alayhi salamu saboda haka tauhidi ya zama shine abu na farko da annabawa suka yi kira zuwa gare shi an ibudullaha malakum min ilahin ghayruhu ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta in ba shi ba وقال نوح النبي نوح كتوا يي ألا تعبدوا إلا الله كركو سكي كبوتا كومي في الله وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة أنا من معنى لا إله إلا الله تكي كتوا ديدي وديدا معنى رمي معنى لا إله إلا الله ديدي وديدا النباوة أشيبا سد سابان فهمتا شفا أتكين توحيدي جماعة باب فكه ba furu'a a cikin tauhidi wannan yake ni fahimta ta kaza ko a cikin littafin tauhidi kaga an zo ana irin waɗannan maganganun wata matsala ce ta fiqh ta shigo kana cikin karatun littafin sharhin aqidatu fahawiya sai kaga cewa shin idan aka yi wa mamaci karatun qur'ani aka sadaukar zai je gare shi ko ba zai je gare shi ba kuma wannan ba matsalar tauhidi ba ce matsalar fiqh ce ta amma tsabar tauhidi wannan babu kaulani a ciki kauli wahid saboda kaulani na shigowa sai alloli biyu su rabu Allah ya shirye da mu sa'annan sai malam yace فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلوات wannan yana nuna cewa lallai bayan sallah idan aka ce ban da sallah a cikin abubuwan da suke farillai to zakka ta fi hajji ta fi azumi ƙarfi wa annaha tu'khadhu min al-aghniya'i wa tusrafu ila al-fuqara'i kuma wannan hadisi wannan babu ya karanta da mu ana karɓar zakka ne daga wurin masu wadata a sarrafa ta zuwa ga talakawa وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية كما يبدو مكي بياني النبي فإيك لك أني أنا لا تعرض ثورا نوعكا قدا بقوي با saboda daga cikin su takwas ɗin ka haɗa zaka ga cewa talakawa su ne suka fi girman haƙi wa fihi anna al-imama huwa alladhi yatawalla qabda zakati wa sarfiha wannan babu yana karantar da mu lallai limamin musulmi yake nufi da limami shugaba wato abin da yake faruwa jama'a a musulunci ba a san raba sallah da siyasa ba da sallah da siyasar musulunci duk ɗaya ce mutumin da aka ce shi ne shugaban aka ce shi ne shugaban ƙasa to masallacin idin da ke federal capital shi ne zai zama limamin shi in aka ce sarki mai daraja ta ɗaya shi ne babban sarki a garin masallacin kofar gidan shi shi ne limami kotun kofar gidan shi ne alkali duk komai da komai shi yake shi yasa kuka ga aka zauna lafiya a yanzu da aka raba malamai ku ji da masallaci ku yi sallah ku juyo a yi tasbihi a tashi a yi mana addu'a mu zauna lafiya mu ko muna can ofis muna harkar kuɗi to shi yasa kuka ga harkar duk ta rikici dole ne sai komai ya zama yana ƙarƙashin mutum guda sai a kira shi liman don haka ce liman ɗin ana nufin komai yana ƙarƙashin shi amma an kwace komai an ban limamai da sallah duk da ko kuma in yazo masallaci zai taho wurin liman akar makallahu wallahi tallahi daga kwankwasa nake kudin mota sun ƙara samun to ban san yadda za a yi ba to malam ma bai yace fa ne ba za a yi yanzu kullum shi zai raba ɗaya biyu ya baka rabi ka je ka kai ce fa ne ko yaya ka da matsala to shi yasa shehu usmanu da ya naɗa su almajiran shi ne malamai ne sarakuna ne alƙalai ne limamai ne sannan sai kuma ya ɗibo dukiya da bayi sai ya shata musu manya-manyan gidaje shi yasa duk garin da ka je a kasar hausa ko fulani ko ina ne sai ka ga cewa gidan sarkin garin ya fi na kowa faɗi sai daga baya da bature ya zo yi wa wasu tukuna me yasa saboda a nan ne za a samu masaukin baki a nan masallacin juma'a a nan akwai makaranta akwai kaza akwai kaza a ce sarki gari ya waye za ku zo ku gan shi ya zauna ya yi naɗi kotu lokacin shiga shine alkali a zahar ta an kira sallah shi zai wuce sannan in matsala ta taso matsalar kuɗi sarki komai a hannun shi yake shi zai rubuta ya ce wani aje a fitar da kuɗi a bawa ne ma'aikata kaza duk tana karkashin shi ina za a samu matsala to amma yanzu da sarakunan da malaman duk an kwashe komai da ya shafi harkar ƙasa sarakunan gargajiya kakaf yanzu da ya all jobless duk ba su da aiki yadda graduate da dan FCE da polytechnic da dan secondary yake neman aiki haka sarakuna suke pleading dan Allah a samu wani abin yi a bamu a dan dauki wata ma'aikata ko ta lafiya ko ta ciniki ko ta dabbobi a dauka a bamu ko ta gona mu dan rinka kula da ita sarkin gari kaza ne yiwa yayi graduating sarkin gari kaza ne ya dan polytechnic ne amma ana nada ka sarauta shikenan kuma ka zama baka da aikin komai sai don an zo a ce ku iyayen al'umma ne su kuma malaman an zo a ce to ku kuma iyayen masallaci ne baban addini baban addini wannan kuma baban al'umma to amma baban kuɗi fa shi kuma wancan ya dafe komai don haka sai zama shi ke da tasarrufi akan komai don haka sai aka wa gari kiyaman na karaman hukuma ya fi ainihin sarki ne daraja ta ɗaya daraja a wurin sai da sarki ba ko kuma wurin shi balle liman Allah ya kiyaye to shi yasa limamin aka ce limamin musulunci to shi ne yake ɗaukar nauyin ainihin wato karɓo zakka da kuma rarraba ta in ma bi nafsihi ko shi da kanshi au na'ibihi ko kuma yasa na'ibin shi mataimakin shi famanin tana an ada'iha ilaihi a ko ukhizat minhu qahran duk wanda yake baiwa limami ko wakilin limami zakka sai a danne shi a karba da karfin tsiya ko da wannan danne za ta kai ga kashe shi ne mutum ya ce ba zai ba da zaka ba ko gari kaza suka ce ba za su ba da zaka ba aka tura aka bincike haka ne eh haka ne ne dalilin ku suka ce su ba za su bayar ba aka je aka yi musu wa'azi aka lallace su suka ƙi sai a je a yaƙe su ba wai yaƙa su za a yi ta kashe su ba a'a za a je a yaƙe su ne yadda sai an ci ƙarfin su a danne alhaji wani da ƙarfi da yaji a ce miliyan nawa yake da ita miliyan arba'in to ku cire ɗaya in aka cire sai a sake shi to alhaji wani ma a je a danne shi da ƙarfi shi ma sai an karɓa cikin awaki arba'in a fidda ɗaya misali haka duk yadda za a kai sai an fitar da wannan haƙƙin saboda haƙƙin zakka ba kamar haƙƙin sallah ba ne haƙƙin zakka akwai haƙƙin Allah a ciki akwai haƙƙin bayan Allah a ciki sannan rashin bada zakka zai haifar da musibar da in ta zo da talaka da mai kuɗin za ta hau kanshi sai sa sayyidina abubakar da mutane suka ce su ai Allah ya ce wa annabi ne khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi zakka daga dukiyarsu da annabi ya rasu yanzu ina Allah ya ce abubakar ya karba sai suka ce don haka su ba su fahimci sam ba za su ba abubakar ba da aka matsa ma sai suka ce sun yi rigga abubakar ya fara shirya sojoji za a je a yaƙe su umar ya ce mutane suna cewa la ilaha illallah ka yaƙe su sai ce ai ba mu yaƙe su akan la ilaha illallah bane ba akan sun kafirta bane za mu yaƙe su ne akan sun karya wata farilla sun ainihin kayar da zakka ko ta sakwatawa mutum da sun kayar da zakka sun karya farilla sun karyata sun hana shi ne za mu yaƙe su kuma ba za mu yaƙe su yaƙi ba ne za mu je ne mu ci ƙarfin su mu kwato zakka sai mu kyale to amma tun da sun yi ridda yanzu sai ya da aka je sai aka yaƙe su akan ridda jama'ar musulmi mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da sai ce wasu hadisi dalilin ala annahu yakfi ikhraju zakati fi sulhin wahidin kama huwa mazhabu malikin wa ahmad kaji kuma wata matsala mai ban sha'awa za a ce ko mai burgewa wadda malamai sun kai matuƙa a wajen ƙwarewa ilimi mutum ne yana da awaki da tumaki ta a cikin zage-zage nake fa sai na yi hausar idda za a gane awaki da tumaki kadduwa kadduwa da tunkiya kadduwa a wurin bazazzagi ita ce jar dabba jar akuya ke sai ce kadduwa afwan aha tunkiya ita kuma wannan fara to akuya da kadduwa duk abu ɗaya ne wurin da akuya da tunkiya duk abu ɗaya ne a wurin bazazzaji sai sa yanzu yaran mu duk da muke haihuwa anan duk zazzaganci suke yaro dubi tunkiya sai ce la ga akuya la ga akuya zazzaganci yake yi kana zuwa wurin bazazzaji sai ka ji ya ce akuya na ta haifi rago wannan hausar ka kai ta kano sai kana fita maka dariya akuya na ta haifi rago abin da yake nufi tunkiyar shi ta haifi rago jama'a mun fahimci wannan da kyau to da za ka zan kana da awaki kana da tumaki waɗannan ashirin waɗannan ashirin dama an sun kai arba'in ake zaka a shekara to sai aka ce za ka iya haɗa su sai ka fitar daga abu ɗaya sai ka fitar daga akuya ɗin ya isa ko kun gane wannan da kyau da zai zan kana da ainihin dawa ja da dawa fara ko to sai ya zama wannan bata cika nisabi ba wannan bata cika nisabi ba sai ka ainihin haɗa su sai ka haɗa nisabi sai ka fitar daga ɗaya daga cikin da zai zan kuma kana da jaddawa gaba ɗaya sai ka tashi fitar da zakka sai ka je sai ka siyo fara sai ka fitar tayi da zai zan kana da tumaki gaba ɗaya sai ka tashi zakka sai ka je ka siyo akuya ka fitar tayi shi ne ke cewa wannan ya nuna halaccin kenan a fitar da zakka daga ainihin sunfi ɗaya kamar yadda mazhabin imam malik da ahmad suka ce وفيه أنه لا يجوز تكون غير زوانا باتكه بني إذا أنا تكون تهيدي ناك أنشك في إيه فبدا حديثا يا أمين يتي وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني وأن يانون كيوا بحالة أباد أينهم زكاة صدقة زوا غودا تكيبا يتنس مودا ما حرام نيك kamar yadda kake fitowa kasuwa kaga an yi layin almajirai ana raba musu kosai da waina kaje an ma almajiranci ne kana garin bandar ne da kai da gidanka da ke fane da rumfar kasuwa amma ka ga banza sai kai ka ga kato ya shiga layi yana karban waina yan yara wai zai ci sadaka jama'ar musulmi annabi ya ce sadaka ba ta halatta ba ga mai wadata ko mai karfin nema duk yankin kato ne kai ka tashi baka da kokobo amma ka fito da baro kaga ana raba waina yace ba ta halatta ka ci ba saboda mai kana da karfin nema ka ka je ka nema ka wa amma matsalar da ta faru a Najeriya da bara da cin sadaka kurba ce neman kusanci ce ga Allah kagan kuskuren fahimta sai ga mutane suna kare bara bara haramun ce jama'a ce ga wanda ya samu kansa a halin larurar da za ta halatta mishi shine ya tsiyace tsiyacewar da masu hankalin anguwar za su ce kai jama'a wani fa ya kare wani ya shiga halin hau to aka ce a halin wannan da ya shiga shi wana ya halatta ya tashi ya ce jama'a ku taimake ni ba ni da na abinci amma yanzu da mutum ya ga dugu dugu dugu dugu dugu kawai ya ji ya ga wasu alhazai duk sun wanke sababbin motoci kowa ya tsaya da jesan din shi alhaji wahidin a ya zama almajiri tun da sun tana wurin amma ba yana wucewa wani wurin takama zai hauyi shi na ba matsayaci bane amma nan ganin alhazai ne kawai ya zama almajiri wallahi akwai mutanen ƙauye haka kana yin takin za ka sai kaji ko za ka sai nono ko za ka yi siyayya da kawai wani ba kawai zan ka fito da damin kuɗi kenan kawai sai ce ranke daɗe Allah ya kiya hanya Allah ya tsare kowa ba annabi zai gani a gaban Allah a a ya ga karanta haka ya kai mutunci wallahi akwai mutumin da yana kora shanun da yake ba za su gaza guda ɗari ba amma yana ganin kawo takin da mota tana haske kan shi kenan sai zai jefar da sanda ya zo yana bara duk wannan rashin fahimta addinin musulunci ke jama'a karfi daga cikin sahabbai mutane manya-manya suka zo da la'asariya sakaliya suka samu manzan Allah a zaune suka ce ya manzan Allah ba mun ce fa ne ba manzan Allah ya daga kai ya dube ya ce to ita dai ainihin sadaka bata halatta ba ga mawadaci ko wanda yake da karfin nema amma in kuna so in ɗiba in baku sai in baku amma dai bata halatta ba suka haƙura suka tafi al-imam abu dauda da ahmad suka rawaito wannan hadisi sahihi ne yana cikin blogul maram babin zakka to jama'ar musulmi mu gane musulunci bai yadda da bara ba barace barace da ake ba musulunci bane mutumin da zai iya miƙewa ya yi bara shine mutumin da ya samu kanshi a irin wannan halin ko kuma na biyu wanda ya je ɗauko wata rigima yaro ne ya je ya siyo manja sai wani yaron ya haɗu da shi sai kifar mishi suka ci kwalar juna suna rikici kai kuma baka da kotaro amma kana son ka kashe rikici sai ka ce ku tsaya nawa ne kuɗin manjan ka sai ce naira hamsin sai ka ce zo mu je kana zuwa sai ka ga wasu jama'a sai ka ce da Allah jama'a ku taimake mu da sadaka lafiya a zan kashe wata rigima ne nan to ya halatta anan da kai sadaka kai kai bara amma yau malaman da suke tabbatar da bara a Najeriya abin takaici daga cikin ‘ya'yansu babu kwaya ɗaya da yake yin bara kwaya ɗaya babu mun kasa gane hikimar haka tun da sun ce baran nan addini ya yi recognizing ɗinta addini ya yarda da ita an ce charity begins at home ya kamata mu fara gani daga gidajensu su rinka baiwa ‘ya'yayensu kwanuka suna yin bara tunda ‘ya'yan suna karatun alkur'ani a wurinsu babu lazumi tsakanin almajiri da cewa an turo shi mutumin da ya baro garinsu ya hijira shi ne ma'ana almajiri almuhajiri ya baro garinsu ya zo zai karatu ya nemi addinin musulunci babu alaka akan cewa sai ya yi bara wannan abin takaici ne musulunci bai da wannan ba kuma wannan aibi yake haifar da musulunci wajibi ne al'ummar musulmi su tsaya su yi wani tsari irin tsarin da zai rayar da 'ya'yansu a halin da suke karatu domin sa'ad da kuka tashi tura 'ya'yanku makarantun sakandare ai kuna ba su kuɗin abinci kuna ba su pocket money kuna ba su journey money kuna ba su kaza kaza kaza kaza dole ne almajiri ma ai mishi irin waɗannan necessary provisions ai mishi tattali waɗanda suke wajibi amma haka na ga mutanen cikin garin yola suna yi in aka kai almajiri za a kai da kuɗin abincin shi da komai don haka ba za a ga almajirai suna bara a cikin garin yola ba Allahumma sai dai a jimeta nan ku bariki ne yin yan birni to dama addinin musulunci ya sha wahala kuma yana shan wahala a hannun bahaushe duk inda bahaushe ya yawa sai kaga addinin musulunci yana neman ya sha kunya saboda ne saboda mu ma muke mu nuna bara addini ce a gyara ta a yi kaza a yi kaza a yi kaza Allah madaukakin sarki su da saboda haka malam da yake cewa bai halatta a bada zakka ga mawadaci ba wala ila kafirin haka nan tsantsar kafiri ba a bashi zakka ghairi mu'allafin in dai ba kafirin da ake tattakin zuciyar shi ba kafiri ne ana ganin shi wannan yana da saukin hali yana da kaza kamar zai karkatu zuwa ga musulunci shekara na yi sai ga an ɗibo dubu talatin an bashi wannan fa sai a ce Allah ne yake a cikin alkur'ani a baka ni Jacob Allah ya ambace ni sai a ce a'a ba kai Jacob ba irin ku da kuke bin addinin ku ba namu ba amma kuna da saukin hali shine Allah mu yake a baku sai a bude English translation na alkur'ani sai a nuna musu a ce kaga wurin da Allah yake a bakin ku Allah ya san da ku Allah mu to hanya ce ta da'awa to shari'ar musulunci ta yadda da wannan amma tsabar kafiri irin jabzu a wannan abin da ya mallaka ne ake so a yi musu wawa su jama'a wa anna zakata wajibatun fi mali sabiyyi wal majnun sannan zakka tana da wani tsari ta saba ma sauran ibadoji kamar sallah sallah ba wajibi ce yaro yayi ba sallah ba wajibi ce mahaukaci ba yaro in ya balaga ba za a ce duk sallolin da suka kubuce miki yayi su ba haka nan mahaukaci waccan fatawa fatawar shirme ce wa in mahaukaci ya warke sai a ce ya yi ta yin salloli har sai ya natsu ko kuma ya rama gwargwadon shekarun da ya haukace duk wannan ban kaura ce amma zakka ana fitar da ita a cikin dukiyar yaro ana fitar da ita a cikin dukiyar mahaukaci me yasa saboda ita zakka akwai haƙƙin Allah a ciki akwai kuma haƙƙin bayan Allah to haƙƙin Allah yana sauka in ba ka da hankali ko kuma ya baka ya kwace domin ka'ida ta ilimin kawa'idin fiqhiyya cewa ta yi inna allaha idza auhaba inna allaha idza aslaba ma auhaba idza salaba allahu ma aujaba idza salaba allahu idan Allah ya kwace ma auhaba bai yadda ya ta hankali asqata sai ya sauke ma aujaba abin da ya wajabta Allah ya maka baiwar hankali sai ya kwace to duk wata shari'a da da ya wajabta maka to ta faɗi to amma a cikin dukiyar akwai haƙƙin talakawa shi kuwa talaka to dole ka bashi dan ba shi ya kwace maka hankalin ba yaro Allah bai ba shi hankalin ba ma da shari'a za ta zama wajibi a kan shi amma ita dukiyar ce Allah ya wajabtar da haƙƙi a cikin ta cewa lissa'il wal mahrum to a ƙarƙashin wannan dole ne yaro ƙarami yana da dukiya in shekara ta yi a fitar da zakka mahaukaci a fitar da zakka jama'a mun gane wannan da kyau ko kama huwa mazhabu kama huwa qaulul jumhur kamar yadda yake haka maganar mafi yawancin malamai ta faɗi da umumin hadis saboda umumin ainihin hadisin nan da ya wajabta ainihin fitar da zakka ne akan dukiya dukiya ta shafi ta yaro ta shafi ta mahaukaci ta shafi ta babba ta shafi ta ainihin wato wanda yake da cikakken hankali to sai malam ya ci gaba da cewa wa fi annahu yahrumu ala al-amili fi fi zakati akhdhu qara'im al-amwal wajibi ne ai wato haramun ne ga duk wanda aka tura shi a matsayin sa'i ya tattaro zakka haramun ne je na ɗibo dukiyoyin mutane masu ainihin wato tsona ido an gane wannan ka je ka samu wata gambajejiya akuya a cikin garken ka fusgota in ya ce a'a wallahi ban yadda ba a ce to shikenan ba za ka ba da zaka ba ko to sojojin ba za su zo su yaƙe ka a'a ba haka karatun yake ba wa yahrumu ala sahibil mali ikhraju shiraril mali sannan kuma haramun ne da shi ne dukiya ya fitar da ainihin ashararan dukiya a shararan garke da ake cewa ko banzan garke wani dan matin birin dan akuya wanda yake gashi nan bai da lafiya yana ta gudawa duk yara ne bal yakhrujul wasf sai dai fitar da tsakatsaki wa in tabat nafsuhu bil karima jaza idan kuma ran shi ya dadi akan ya bada gabjejiya babbar garke uwar garke ya halatta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to idan muka koma baya a can a inda yake cewa bai halatta a ɗibi dukiya a bayar da ita ga wadatacce ba hadisi sahihi a cikin kitabun zakat imam al-bukhari ya ruwaito wani mutum yace in Allah ya kai mu gobe zan bayar da ainihin zakka da ya fitar da zakka ya tashi bayarwa sai ya kuskure sai ya ɗauka ya ba mawadaci shi bai san mawadaci ba ne irin matsiyatan mawadatan nan ne mutum yana da kuɗi yana da dukiya amma gashi nan cikin tsohuwar riga mota shi sai an tura gidan shi gidan ƙasa ya karkace nan haka dai in ka gan shi shi kanshi ma'ana yana cikin matsala ne amma kuma mai dukiya ne to sai ɗiba sai ba shi sai daga baya sai aka gane ai dukiyarka da ka ba da sadaka jiya ai ka ba mawadaci ne dukiyarka zakarka ba ce ba yake insha Allah gobe ne kuma zan fitar da zakka da ikon Allah zan ba wanda ya cancanta yana wayar gari sai ɗauka sai ba ɓarawo aka tashi ab aikin banza yanzu ma masu kuɗin ɓarayi suke ba zakka ana ƙara masu ƙarfi ƙarfi aka yi ta surutu yace insha Allah gobe zan ba da zakka ga wanda ya dace yana wayar gari kuma sai ba karuwa abin da ba sa'a sai Allah ya turo a mafarki sai aka zo aka gaya mishi cewa dukkan wannan sadaka dukkan zakkar Allah maɗaukakin sarki ya karba me kuɗi da ka ba mai yiwa Allah ya shiryar da shi ya wa'azantu daga nan ya fara mutunta kanshi a gane shi mai kuɗi ne domin Allah in ya baka dukiya yana so ya gani a jikinka dan Allah ku rinka yin gayu ku rinka sa kaya masu daraja masu tsada in Allah ya baka in kana da kuɗi ka tafi Japan ko Germany ko Ingila a kera maka mota special ba laifi ba ka samu ka hau mota ka samu gida mai kyau ka auri kyakkyawar mata ka ji daɗin duniya ka ci mai kyau ka sha mai kyau matukar halal ne قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق وأنني يا حرمتا باون دي حرمتا دم الله الله يتي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أنا الدنيا الله ما أوكشين سركي يا إني دم مؤمنين amma albarkacin mu'minin ne yake sa kake ga kafirai da fasikai suke samun irin waɗannan abubuwa amma khalisatan a lahira ko albarkaci kafiri ba zai ci ba fasiki ko albarkacin ba zai ci ba amma a nan duniya Allah ya yi dun muminai mota kaza da kake ganin ta tana tsale maka ido kana da kuɗi eto dan kai aka yi ka je ka siya gida kaza ka yi mace mai kyau kar ka je sai aljanu sun rage wannan gurguwa nan wannan mai shagi dade wannan tana dange shi a ce ta malamai saboda ne riga ka ga riga katon hannu inci talatin ta huji sai a ce wannan ta malamai ce me yasa wai su malamai ba ruwansu da ado a ina kuka karanta wannan a shi yasa malamai suka zo suka samu kansu a cikin matsala a waɗannan zamun nan saboda da sun yi ƙarya sun fassara zuhudu ba daidai ba sun ce zuhudu gudun duniya kana gudun duniya tsogala hannunka a cikin mitar gidanka mana ka mutu kamar maza ka gudu yaushe ka ɓata lokaci kana gudu da kafa ga inda baka wuce sai tsaye ƙarya ne da aka ce zuhudu gudun duniya abin da ake nufi da zuhudu shine taka tsantsan game da addini da rayuwa amma matukar halalliyanka ka samu to babu magana a nan wai ka guji duniya Allah cewa ya tafi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka duk abin da zaka nema ka nemi lahira Allah ya ce amma ka kamanta kana rabo da rabo a duniya ita ma duniya ka nema amma wancan hadisi da aka ce ka nemi duniya kamar ba za ka mutu ba ka nemi lahira kamar wannan hadisi matacce ne ba shi ake magana ba ana maganar yanzu in ka tayar ma nema ka nemi halal to idan halal ta samu ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau mai kyau ka sa mai kyau al'imamu fakhruddin razi yana ɗaya daga cikin malaman da Allah ya yi musu gyaɗar gizo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa gashi babban malami shine sarki mai daraja ta ɗaya a garin sannan ya fi kowa kuɗi shi ne babban malami duk garin ka je ka karanta tafsirin shi mujalladi goma sha shida a tafsirin kabir sunan tafsirin kenan babban tafsiri fakar dinin razi mutumin garin rayo wanda turawa scientist suke ce mishi reves kuma dan boko ne scientist ga kuɗi ga arabiya ga boko ga sarauta abin ya gama haɗuwa ya har haɗe baki ɗaya ranar sai ciwo ado kawai da la'asar ya hawo doki yana kilisa haka yanzu kana da kuɗi illa asar ta yi ka yi wanka ka sa turare ka canza kaya ka sa amaryarka a gaba ɗan yara a baya ka wuce ana ɗan tafiya a hankali a hankali a hankali in je an samu wata inuwa a zo a shimfiɗa soyayyen nama juice mango juice fruit menene a zo a sha duniyar ya kata kenan jama'a ya kata kenan ya kata kenan amma kawai ka tsaya malam yunwa za ta kashe ka kana da abin duniya Allah ya halatta maka kuma halal ka ne ya kamata mutane su gane wannan jama'a ku rinka tausaya kanku jama'a mun gane Fakhruddin Razi ya fito yana kilisa da la'asar sai wani da Yahudi yake gaskiya ala gafata malam ni fa ban gane ba yace baka gane me ba yace to ni na taba karanta wani hadisi annabinku ya ce ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ce ga mumini amma aljanna kafir wannan hadisi ne sahihi yana cikin bukhari da muslim ka karanta littafin aljami'u sabir to ina ma'anar duniya kurkuku ce ga mumini duba halin da kake ciki kai mumini yo wannan halin ne kurkuku ni kuma ka duba ni na koje yanzu na dawo daga ainihin kwadago za a ce wani ina cikin ainihin aljanna sai sai baka gane hadisin bane idan aka auna ni'imar da Allah zai saka ni a aljanna da wannan da nake ciki to a wahala ma nake anan kai kuma in aka tinkari bala'in da zaka shiga a lahira da yanzu to a yanzu kana cikin aljanna ne sai ya ce to na gane hadisin sai ya wuce fakhruddin razi kenan rawdas in ji scientist jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka jama'ar musulmi ku kyautata a kanku kana da hali wata ran kawai ka je yan kaji a yanko kaji goma zabi bakwai shikenan eh ba laifi bane kana da hali wata ran aje a yanko yan shila kana da hali wata ran aje a yanka maka dawi su kace a je a yanka rago ba sai sallah ko suna ba jama'a kuna da hali ku daina barin iyalin ku a cikin talauci da wahala ranar sallah ka yara suna ta faɗa akan kashin zabo malam wallahi tallahi mutane kuna da hali sai ka mutu a kwakulo wannan buhu nan wannan kasko nan ka binne nan karkashin kasa duk ka binne kuɗi me ba ba abin da suka amfana maka ka ci ka sha ka kyautata wa mutane makwabtanka iyalai dangi ka kyautata musu sai ka ga Allah ya sa maka albarka Allah ya shiryar da mu to saboda haka jama'ar musulmi mu gane wannan da kyau Allah ya taimaka to sai malam yake cewa qauluhu da yace din nan kuma wattaki da'awatal mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta jama'a ku ji fa addu'ar wanda aka zalunta kai tsaye take zuwa wanda ya zalunci shi kuma ba a yi mai addu'a yanzu da zaka je ka cuci wani saboda kai ne gwamna ko minista ko dan majalisa ka kwace filin wani in yace Allah ya tsine maka albarka kai tsaye za ta tafi ga Allah da za ka je ka samu babban waliyin garin ku wanda ya fi kowa imani da tsoron Allah a garin ka ce ya yi maka addu'a kar wannan tsinuwar ta kama ka bai halatta ya yi addu'ar ba shi kuma jama'a mun gane kun ji ɗaya idan kai fushi ka zo kai kuma ka ɗaga hannu ka roki Allah Allah ba zai ansa ba a nan kaɗai ina son in bayyana muku munin zalunci zalunci ne zai sa ka zalunci mutum yanzu yanzu ko kafiri ne ya addu'a a karba zaluncin ka shi zai sa ka je a yi maka addu'a a ƙi maka zaluncin ka shi zai sa ka yi addu'a Allah ya ƙi karbe zalunci haramun ne don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce shi kanshi ya haramta a kanshi zalunci shi da kanshi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ku bayina ni da kaina Allah haramun ne in yi zalunci na haramta a kaina kuma kuma na ce haramun ne a tsakanin ku don haka kakwi duk azzalimi macuci jama'a baya karewa lafiya kai takenka ka cuci jama'a ma'aikacin gwamnati ne kai dan sanda ne kai soja ne kai ma'aikaci ne kai dan kasuwa ne kai kai dai cuta ce takenka wallahi tallahi ba za ka karke lafiya ba sahihin hadisi a cikin sahihu muslim sayyidina abdullahi dan umar wani tsohon gwamna ya zo ya same shi ya ce akar makallawa ina son a yi mana addu'a ne sai abdullahi dan umar ya ce to Allah dai baya karɓan sallah sai da alwala kamar yadda Allah baya karɓan sadaka wadda aka yi ta da dukiyar sata sai ce wa kunta ala basra kai fa tsohon gwamna ne a basra ma'ana ka taɓa zalunci kar ka ɓata min lokaci ba zan maka addu'a ba amma sai da ya kawo mishi abin da malaman ilimin usulul fiqi suke kira dilalatul iqtirani ma'ana duk musulmin duniya sun san cewa mutumin da ya sallah da gangan babu tsarki sallah ba ba ko to wanda ya fahimta haka sai ake cewa haka ma addu'a ga azzalimi in dai azzalimi ya zo ya ce kai mishi addu'a Allah ya biya mai bukata kaza kar kai kuma kaga in kai salaf ne na gaske ka ji salaf ba sa dungu bayyana mishi ya ce wa kunta ala basra tsohon gwamna ne kai na basra ka yi cuta ka yi sama da faɗi ka saci kuɗin gwamnati don haka sai kawo wa sadakatin min gululin dukiyar gwamnati gululi dukiyar da kowa yake da haƙƙi a kai sai kai kaɗai ka sata to ko ne maka addu'a Allah ba zai karɓa ba hasali ma kai malami in kai wannan addu'ar sai Allah ya fahimce ka yo me yasa ka kawo kazami fada shi ka roƙe shi arziki akan wannan kazami dan ba wuce ba yana cewa malami ba fadan Allah ba ma'ana ba fade ba shi ya san kalmomin ladabi da ake wa ranka ya daɗe ranka ya daɗe ya amsa ba malami shi ya san kalmomin da ake faɗa wa Allah Allah ya saurari wani ko to sai ka shigo da wani fada Allah amma kuma wani kazami ne kuma Allah ya ce bai san kazami a fade yanzu ne shi kai ko ba laifi ba yanzu ba ma ana magana a karɓar addu'ar ka bane da kai miki yanzu ana tuhumar ka ne me yasa ka shigo da irin su fadar Allah yasa malamai ku kiyaye wannan in mutum mafici ya zo wurinka yace kai miki addu'a sai ka ce a'a ba zan yi masa addu'a ba saboda na san ka kai tsohon mafici ne ka taɓa danne filayen wasu marayu a lokacin nan kana ce ma don haka ba zan maka addu'a ba ka shi ka bani kuɗi shi kenan haka malaman salaf suke ba sa shakkar kowa amma a da shi kenan a siyo raguna a siyo kaza almajirai za su sauke alkur'ani a kawo dan kafan alkalami a kawo abin sadaka in sha Allahu ta'ala babu damuwa ranka ya dade an gama ka shi ka tafi shi kenan ka zama malamin bid'a ke Allah ya taimake mu to sai yake cewa ai ij'al bainaka wa bainaha wiqaya bil adl wa tarki dhulm kai ne sarauta sai ka sanya kariya garkuwa tsakanin kai da ainihin wato addu'ar wanda aka zalunta ta hanyar yin adalci da kuma barin zalunci wa hadhan al amrani yakinani ko yakiyani ko marzuqahuma min jami'i shururi dunyan wa ukhra waɗannan abubuwan guda biyu jama'a mun gani abubuwa ne guda biyu waɗanda suke tsare duk wanda aka azurta shi da su daga sharrin duniya da lahira shine adalci da rashin yin zalunci in dai kana adalci ba ka yin zalunci duk wani sharri na duniya da lahira ka zama kauce ne wa fil hadisi aidan qabulu khabar al wahid al adl jama'a kun ji falalar tauhidi fa kenan yanzu tauhidi fa muke karanta banda falalar tauhidin fa kun ji kuma muna ta ɗibo ilmomi na fiqh ko kun ji mun shiga cikin az-zuhud war raqa'iq wa aziko yanzu kuma kun ji an shiga cikin ilimin mustalah al-hadith malai yace wannan hadisi har wa yau dalili ne akan karban hadisin mutum daya al-adl mutumin da yake adili wato wannan shi ake kira ainihin wato hadisin ahad kenan an gane wannan da kyau hadisi ahad ne hadisi ahad shine duk hadisin da bai kai martaba ta mutawatiri ba to ya kasu kashi uku akwai ainihin almashhur shine hadisin da yake da hanyoyi uku zuwa sama da ukun da basu kai mutawatiri ba shi ma akwai al'aziz shine hadisin da yake da hanyoyi biyu akwai algharib shine hadisin da yake da hanya daya to yanzu menene hujja a cikin wannan hadisin gashi mutum ɗaya ne annabi ya aika yace ka je ka kai masa musulunci ƙasar yaman mutum ɗayan nan gashi za a karɓi tauhidi da aƙida ta tare da shi ko to yanzu wannan ya ƙara ruguza hujjoji irin na su salfe akwai wani fitsararren mutumin a ƙasar ainihin masar sunan su salfe ya rasu wanda yake cewa ba a hujja da ainihin hadisin duk da yake ainihin abin nan ahad ne a cikin tauhidi shi ne malam nasiru dinin albani ya musu rabbi khabar al-ahad hujjiyatu khabar al-ahad fil aqida wal ibada wal mu'amalat wa kulli shay'in yanzu gashi musulunci gaba ɗaya mutum ɗaya ne ya ɗauka ya kai gare sai a ce da ba a karɓa ba gashi an karɓa yake to wannan hadisi dalili ne akan tabbatar da haka wa wujubul amali bihi da kuma wajabcin kai da aka kawo wa kai aiki da shi karka ce yo ai mutum ɗaya ne tunda mutum ɗaya nan mutumin kirki ne ya isar wa ba'atul imam al-ummali li jibayati zakati wannan hadisi ya nuna mana cewa limamin musulunci shugaban musulunci ya rinka tura ainihin ma'aikatan shi suna tattaro ainihin zakka wa annahu ya'idu ummalahu wa wila wa ko wa wulatihi shi liman shi shugaba in zai tura sai ya tsaya ya musu wa'azi tukuna kar ku zalunci ban da cuta in sun dawo kuma ma sai ya sake bincika su saboda wani sahabi ya zo ya ce ga zakka da aka ce tattaro wannan kuma alheri ne aka yi mu ba haka ma'aikatan gwamnati ke cewa ba manzo Allah hannun da ruwa miƙe yake dan ne mutum ba zai tsaya gidan uwar shi da uban shi ba jama'a ya ga cewa alherin zai zo mishi aka ce lafiya manzo Allah manzo Allah yake yaya za a yi